لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar 25 ga watan jumadal ula shekara ta 1434 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma shida ga watan hudu shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai dangane da marar lafiya marar lafiyar da idan lokacin sallah ya yi baya iya tashi ya yi sallah shin fuskantar da shi alƙibla za a yi ya yi sallah ko yaya za a yi a taƙaice dai ita sallah ibada ce wadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajauta mana wanda kuma ba ta sauka daga kan bawa matukar yana cikin hayyacinsa idan mutum yana da halin yin sallah a tsaye to dole yi ta a tsaye in ba shi da halin yin ta a tsaye sai yi ta a zaune in ba shi da halin yin ta a zaune sai ya yi ta a kunce a kan haƙarƙarinsa kuma musamman na dama kamar yadda hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa salli qa'ima fa in lam tastati fa qa'ida fa in lam tastati fa ala janb manzon Allah yace yi sallah a tsaye in ba ka da ikon yin sallah a tsaye manzon Allah yace yi a zaune idan ba za ka iya yi a zaune manzon Allah yace yi a kwance akan haƙarƙarinka to don haka marar lafiya in lokacin sallah yi inda yana cikin hayyacinsa sai a gaya masa lokacin sallah ya yi in zai iya arwalla a kawo masa ruwa ya yi arwalla idan ba zai iya yin arwalla zai iya yin temama sai a kawo masa ƙasa ya shafa ya yi temama in har temamar da arwallar gaba ɗaya ba sa yiwuwa amma yana cikin hankalinsa zai iya yin sallah sai a fuskantar da shi alƙibla in yayu a kwancen in fuskantar da shi alƙiblar ma ba zai yiwu ba duk inda ya fuskanta kawai sai ya kabbara sallah ya yi ruku'u da sujada sai ya yi nuni bakin gwalgwadon iyawarsa an gane ko dan fuskantar alƙibla sharaɗi ne na ingancin sallah amma sai mutum yana da iko don haka ita jiya tana buƙatar mutumin da ya fahimci menene addini saboda so da yawa shi mai jiya yakan bar marar lafiya yana cikin hayyacinsa sai dai ya tara salloli waya ce wani ya warke zai rama shi kuma iya in kana cikin hayyacinka bakin iya gurgudan ikonka shine za ka yi ko da ba ka fuskantar alƙibla ruku'u da sujada nuni mutum zai yi da kanshi in har ya iya yi a zaune ma'ana ya duka ya ruku'u ya kai goshinsa ƙasa to sai in ba ya iya ba daga kwancen in zai sallah nuni zai ringa yi da ruku'u da sujada in daga zaune ne ma da ruku'un da sujada nuni zai yi sai dai ana buƙatar kuma ruku'un sujadar ya zamanto ta fi sunkuyawa akan ruku'u na'am
kamar zarar ko sa'a da sai wani abu wajen su to an kaje ka gwada an bai ba inda ba aje magana ba an bai ba ka dawo amma ka a sake ma to ka komo ka ga bai wasu sai su ce a sai ka ƙara wani abu ban a sauya maka ya cancanta haka nan
shin akwai bambanci tsakanin abin da aka baka na farko da wanda za a baka na biyu babu bambanci kawai an kaman bambanci ko an kaman ko lambace ta saura ko wani abu ya ce a zai ka kara amma shi dai abin da muke so mu sani akwai bambanci ko ba bambanci ba bambanci ma wani gigin su ce kudin da sun sai da mu ba a ce ba wai misali kai ne aka sai da ma abu kamar takalmi da ka je ka kai sai aka ce bai yi ba da ka dawo a sauya maka sai aka ce ba za a sauya ba sai ka ƙara wani abu misali wannan takalmi ne lamba goma da ka je lamba goma bai yi ba sai sha ɗaya da ka dawo sha ɗayan sai aka ce ba a shi canza ma sha ɗaya dole sai ka ƙara wani abu a nan in takalma ne wanda an san kudinsu daya da lamba tara da lamba goma da lamba sha daya duka kudinsu ɗaya ba bambanci kala ɗaya ne cewa sai ka ƙara wani abu wannan baya halatta zalunci ne amma in ya kasance akwai bambanci tsakanin kudin lamba tara da lamba goma da lamba sha daya to wannan haƙƙi ne nasu dole sai ka ƙara musu balantana ma lokacin da aka wayi gari kasancewar kalan takalmin sun canza wannan ba laifi kakan iya ƙara wani abu an gane ko in mai kayan ya ce sai an ƙara amma in ya kasance kaya ne takalma ne wanda an san kudin su ɗaya ba bambanci da lamba sha da lamba tara duka ba bambanci don tara bai yi ba ko goma bai yi ba ka dawo a canza maka a baka sama da shi a ce maka ba za a baka ba sai ka ƙara wani abu wannan baya halatta na'am to wani ya je wata tambaya na'am eh sai da safe bayan gudowar rana ko kuma bayan sallar asuba wai mutum ne ya manta bai yi shafa'i da wuturi ba sai bayan ketowa alfijir ko kuma sai bayan wato wayewar gari rana ta hudu shin zai rama ko ba zai rama ba wasu malamai suna ganin cewa in dai ba sakaki ba mutum ya yi alfijir ya keto to zai iya rama shafa'i da wuturi amma a magana mafi inganci in dai alfijir ya riga ya keto to lokacin shafa'i da wuturi ya wuce sai dai a kori gaba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana farkon lokacin wuturi kuma ya nuna mana karshen lokacinsa farkon lokacinsa shine gama sallar isha karshen sa shine ketowa alfijir kamar yadda yake cewa salatul laili masna masna fa iza khashiya ahadukum subha فليصلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلى wannan hadisi abin da yake tabbatarwa karshen lokaci na wutiri shine ketowa alfijir in dai alfijir ya riga ya keto to ba magana a rama shi sallar da aka sunnanta mana rama ta daga cikin salloli na nafila raka'atul fajr ce kadai saboda matukar muhimmancin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa wanda ta kuce masa yakan iya ramawa an gane ko saboda a hadisi sahihi manzon Allah yake cewa raka'o'i biyu na alfijir manzon Allah yake sun fi alkhairin duniya da abin da yake cikin ta gaba daya Aisha ta ce babu wata sallah ta nafila wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ce a kanta yake bibiyarta yau da gobe hali na zaman gida ko na bulaguro sai raka'atar fajr ko yana kan halin bulaguro baya barinta to don haka sai ya tabbatar mana mutum yakan iya ramawa domin hadisi sahihi an gama sallar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani sahabi na sallah da ya gama manzon Allah ya ce wace sallah ce kake yi yanzu sai ya ce ya rasulullahi raka'o'i biyu da ake yi kafin sallar asuba su ne suka kuce mu manzon Allah bai tanka masa ba ka'ida duk abin da aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi musu ba daidai da ya ce a yi ne ana kiranta sunna ta kuririya sannan hadisi ya inganta daga ibnu umar kasancewar kakan iya jinkirtawa sai rana ta hudu ta dan ɗaukaka kaɗan a wannan lokaci kakan iya ramawa kenan wajen ramuwar kana da dama biyu in ma kai tsaye bayan gama sallar asuba ko kuma kasancewar bayan rana ta dan hudu ta dan ɗaukaka na'am a halin bulaguro sallar da ake yin kasarunta ita ce azahar da la'asar da isha a takaice dai mu ce sallah mai raka'a hudu duk sallar da ta yi kasa da raka'a hudu ba a kasarunta kenan kamar magariba kamar asuba wannan ba a kasarunsu idan ka yi bulaguro duk tafiyar da za a iya kiranta bulaguro a al'adance ba tare da iyakance wasu kiloluwa ba to wannan tafiya ya halatta kai kasarun sallah in azhar ta kama ka a wannan hali raka'a biyu za ka yi haka nan la'asar haka nan isha amma in ka bi limami wanda yake mazauni a magana mafi rinjaye dole ka bi shi ka cika sallah darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul hajji mun tsaya karshen babi na 40 daidai baban da ke bayani game da cewa ya halatta wato mutum ya yi ɗawafi akan wani abun hawa kamar yadda ya ce babu ma sha a fi ɗawafi raki ba wanda malam ya shigo da hadisin abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yadda wanda ke cewa mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ɗawafi akan raƙuminsa a duk lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zagayo daidai hajarul aswad ko mu ce wurin shan nono manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yi nuni da sandan shi sai ya ce Allahu akbar to don haka wannan hadisi abin da yake tabbatar mana halaccin yin dawafi akan abun hawa illa kasancewar wasu malamai suna ganin cewa sai da uzuri domin ummu salama Allah ya kara mata yadda ta kai kukan bata da lafiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce bari in an ta da sallar asuba manzon Allah ya ce tun bayan jama'a manzon Allah ya ce ki yi dawafi akan raƙumin ki ummu salama da ta bari aka ta da sallar asuba sai ta yi dawafi a can gefen jama'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ta to don haka wasu malamai sai suka kayyade cewa a nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ta damar yin dawafi akan raƙumi domin ba ta da lafiya illa kasancewar shi wannan hadisi kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi amma ba wani uzuri ba ne ya gitta masa don haka suka ce dalili ne don ya nuna mana halaccin yin haka yau za mu tashi babi na 41 قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فضل الطواف قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن يمان عن شريك وابن عبد الله القاضي الكوفي عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الكوفي عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه هو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه قال وفي الباب عن أنس وابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث غريب سألت محمدا يعني ابن إسماعيل عن هذا الحديث فقال إنما يروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله قال حدثنا ابن أبي عمر هو الأدني قال حدثنا سفيان بن أيينة هو الهلالي المكي أنا أيوب هو ابن أبي تميمة السكتياني أنه قال كانوا يؤدون عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه ولعبد الله أخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير وقد روى عنه أيضا na'am
wato abdul wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da fadala ta tsawafi abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man tsafa bil baiti 50 marra duk mutumin da ya zagaye ka'aba su hamsin ma'ana duk mutumin da ya yi dawafi so hamsin a nan lafazin cewa mambafa bilbaiti hamsin na marra wasu malamai sai suka fahimci cewa kewayo hamsin daidai an gane ko illa kasancewar fahimta wadda ta fi rinjaye wanda ya yi bakwai bakwai so hamsin domin shi dawafi baya karɓa sunan dawafi sai kayi kewayo bakwai kamar yadda sallah in ta nafila ce ba ta karɓa sunan sallah sai in kayi raka'a biyu domin babu ƙasa da raka'a biyu to don haka shi ma dawafi sai kayi kewayo bakwai kenan zaka ce ɗaya shine a nan suka ce man ɗafa bilbaiti hamsin marra duk wanda ya yi kewaye dawafi su hamsin ma'ana kenan bakwai bakwai su hamsin manzon Allah ya ce kharaja min zunubihi ka yawmi waladatu ummu zai fita daga cikin dukkan zunubansa ya zamanto kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi ma'ana shi da ɗan da aka haifa yau duk ɗaya suke a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ta ɓangaren kenan rashin zunubi amma abin da muke so mu fahimta zunuban da ake nihi zunubai waɗanda suke kankana kamar yadda ka'ida ce malamai suka ajiye a ƙarƙashin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nassi na alkur'ani duk wani aiki na ibada da zai zo akan fadla na cewa in mutum yayi kaza an kankare masa zunubi kaza malamai suka ce abinda ake nihi kankanan zunubai kankanan zunubai ta inda ake gane su shine duk zunubin da Allah bai yi alkawalin ukuba ga wanda ya aikata in ma a nan duniya ko a makoma lahira duk zunubin da Allah ko manzansa bai yi la'anta ba akan wanda ya aikata wannan aiki sannan duk zunubin da ubangiji ta'ala ko manzansa bai ce ba ba shi ba mai aikata abu kaza an gane ku to ta wannan hanya malamai suka aje ka'idodin da ake gane kankanin zunubai domin su manya-manyan zunubai ba abin da yake kankare su illa kyautata tuba ga ubangiji subhanahu wata'ala abin da ke kankare babban laifi in mutum yana cikin kaidi na rayuwa shine kyautata tuba zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala in kwa bayan mutuwa ne to sai a maida ga mashi'ar Allah subhanahu wata'ala rangwamen Allah subhanahu wa ta'ala in ya ga dama yana iya kankare ma bawa wannan laifi ba tare da azabtar da shi ba to amma idan mutum yana cikin kaidi na rayuwa ba abin da zai kankare masa babban laifi face tuba ga ubangiji subhanahu wa ta'ala babban laifi ta yadda ake gane shi shine malamai suka ce duk zunubin da Allah ya yi alkawalin ukuba akan wanda ya aikata in ma a nan duniya ko a makoma lahira ko ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi la'anta ko manzansa akan cewa duk wanda ya aikata kaza Allah ya la'ance shi ko wanda manzan Allah ya ce duk wanda ya kaza baya cikin mabiyanmu ba ni ba wanda ya aikata abu kaza to ta wannan hanya ake gane manyan zunubai to don haka kasancewar shine a can Allah yake cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima ubangiji ta'ala ya ce in har kun nisanci manya-manyan abin da aka hane ku game da aikata su ubangiji ta'ala ya ce mun dau alkawalin za mu kankare muku miyagun ayyukan kuma ana kankanin zunubai kenan in ma hadisin ya inganta abin da yake nihi duk mutumin da ya yi dawafi so hamsin to ubangiji ta'ala zai kankare masa kankanin zunubai za a wayi gari da shi da yaron da aka haifa a yau duk da suke malamai suka ce in har babu kankanin zunubai suka ce to fadala Allah yawa gare ta muna kwaɗayin Allah ya dan sauƙaƙa masa wani bangare daga cikin manya-manyan laifinsa a takaice dai hadisin bai inganta ba saboda illar shi illa guda biyu gare shi illa ta farko sharik ibn abdullah alqadi al-kufi wanda yana da hadda wadda take mummuna don haka kasancewar malamai suka dan raunana shi suka ajiye shi matsayin marwaici ne wanda yake sado tun bayan da aka nada shi alkali har da shi sai ta yi rauni ka'ida kwa marwaicin hadisi a same shi yana da cikar hadda illa ta biyu abu ishaq as-sabi'i shi kuma marwaici ne wanda yake mudallis shi kuma duk lokacin da aka samu marwaici mudallis in ya zo da siga ta ana ana wannan hadisi matsayinsa hadisi ne da izi a nan ya ce an abi ishaq sai ya ce an abdullahi ibn sa'id ibn jubair sai ya zo da siga an cewa daga wane baya nuna cewa tabbas ka ji wannan magana amma in ka ce wane ya bani labari an gane ko amma cewa daga wane ko kuma lalle wane ya ce kaza wannan siga biyu ba ta nuna cewa kaji to don haka dai a takaice hadisin bai inganta ba inda ya inganta kenan abin da yake nuni kan kanan zunubai duk wanda ya dawa fi so hamsin ubangiji ta'ala zai kankare masa malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga anas dan malik da abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin baba al'imamu tirmidhi ke cewa hadisin abdullahi dan abbas hadisi ne gari a takaice hadisi ne za'ifi ya ce sa'altu muhammadan na tambayi malami na shine muhammad ibn ismail al-bukhari an hazal hadisi dangane da matsayin wannan hadisi faƙada sai ce inna ma yurwa haza an ibn abbas ne kaulu cewa dai wannan ana rawaitowa daga abdullahi dan abbas faɗarsa ce ba ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam faɗar shi ce ba ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam in ta inganta ma daga abdullahi dan abbas kenan zai zamanto hadisi ne mawquf amma yana da hukuncin hadisi marfu me yasa saboda ba wanda ya isa ya ce wanda ya yi kaza yana da lada kaza dole sai ta hanyar wahayi ba wanda ya isa ya ce duk wanda ya aikata ibada kaza sakamakon lada kaza yake da shi a wajen ubangiji ko wanda ya aikata kaza ya cancanci ukuba kaza wannan dole sai ta hanyar wahayi sannan malam sai ya zo da hadisi na biyu shine wannan hadisin ayyub ibn abi tamima as-sikhtiyani yake cewa kanu ya udduna abdullahi abdullahi ibn sa'id ibn jubair afdala min abihi wato malamai sun kasance mu ce malaman hadisi sun kasance suna kilga abdullahi dan sa'id dan jubair cewa ya fi mahaifinsa matsayi a wajen riwayar hadisi an gane ko dan ya yi mahaifin tare da cewa shi mahaifin yana ɗaya daga cikin shi ma manya-manyan malamai waɗanda suke tabi'ai domin almajirin abdullahi dan abbas ne daga cikin waɗanda suke masanan tafsirin alkur'ani a cikin tabi'ai to abdullahi wannan sa'id ibn jubair yana cikin mutum biyar na farko to amma a nan a ɓangaren riwayar hadisi amincewa da tantancewa ɗan shi ya fi shi sai ce wani abdullahi akun shi abdullahi dan sa'id dan jubair yana da wani dan uwansa wanda ake ce da shi abdul malik ibn sa'id ibn jubair sai ce wa qad rawa anhu aida shi ma abdul malik ya rawaito daga mahaifinsa kenan sa'id ibn jubair kamar yadda shi abdullahi ibn sa'id ibn jubair ya rawaito daga mahaifinsa باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب في الطواف لمن يقوف قال حدثنا أبو عمار وعلي بن خشرة أنهما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير هو المكي عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي ذر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث جبير حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الله بن أبي نجيه عن عبد الله بن باباه أيضا وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وهتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصلي حتى تطلع الشمس واحتجوا بحديث عمر رضي الله عنه أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل وخرج من مكة حتى نزل بذي قوى فصلى بعد ما طلعت الشمس وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da yin sallah bayan la'asar da bayan magariba ga wanda ya yi dawafi tare da cewa shi dawafi yana da wata sunna ta musamman bayan kewayo bakwai mutum zai je bayan makamu ibrahim tsakaninta da ka'aba kenan ya mai da makamu ibrahima bayansa ya yi nafila raka'a biyu in har wannan mahalli ya samu idan wannan mahalli bai samu ba duk inda mutum ya samu a cikin fadin masallacin harami to zai iya yin wannan nafila ana to shine a nan malam ya yi babi na musamman baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da yin sallah bayan la'asar da bayan magarba wato game da dawafi ga wanda yi shine sai zo da hadisin Jubair ibn Mut'im Allah ya kara masa yadda wanda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa ya bani abdi manaf wato ya ku ƴaƴan abdi manaf manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya keɓance su da wannan kira daga cikin jama'a ta ƙuraishawa domin kula da lamarin ka'aba a hannunsu yake tsaron ka'aba da shayarwa da dukkan waɗannan abubuwa galibi a cikin jikokin abdulmanaf su ne suke kula da wannan to don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kiraye su sai yake cewa la tamna'u ahadan kar ku hana mutum ɗaya bafa bi hazal bait wato da yayi tawafi da wannan ɗaki wa salla ayyata sa'atin sha'a min lailin aw nahar ya yi sallah a kowace lokaci da ya so in ma cikin dare ko kuma a cikin rana min anan bi ma'ana fi fi lailin aw nahar nan kasancewar wannan hadisi hani ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ma wannan jama'a masu kula da al'amarin Ka'aba cewa kar su hana mutumin da yayi tawafi ya zo ya yi sallah a koma wace sa'a ce a cikin yini ko a cikin dare maza Allah ya ce kar a hana shi kenan tunda ya ce kar a hana shi mi yake nihi kenan ya halatta a koma wani lokaci in dai mutum ya yi dawafi ya gama to wannan sallah da zai yi wannan ya halatta mutum ya yi don haka a nan malam ya hakaito mana maganganun magabata bayan ya ce a wannan babi akwai hadisi daga abdullahi dan abbas da abu zar Allah ya kara musu yadda wanda kowane hadisin zai iya zama a ƙarƙashin baba malam ke cewa hadisin jubair hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce a takaice hadisi ne sahihi don haka yake cewa abdullahi ibn naji ibn abi naji ya rawaito wannan hadisi daga abdullahi ibn baba kamar yadda kenan a waccan riwaya wato abi zubair almakki wato ya rawaito daga wajensa shine sai yake cewa malamai sun yi sabani game da yin sallah ko kuma halaccin yin sallah bayan la'asar da bayan asuba a birnin makka mu gane al'amarin ya banta da makka ma'ana halaccin yin sallah bayan la'asar da bayan asuba a birnin makka shine malamai suka yi sabani amma sauran garuruwa wannan babu saɓani dangane da haramcin yin nafila bayan la'asar da bayan asuba amma shi makwa a magana mafi inganci nafila wadda take marar diki haka kawai baka tashi yin nafila ba takanas sai bayan gama sallah ta la'asar ko kuma bayan asuba ka ce bari in tashi in yi nafila wannan baya halatta illa na filfili waɗanda suke da sababi irin su wato wannan tahiyatul masjid an gane ko irin su salatul istikhara irin su sujada ta karatun alkur'ani da sauransu irin su ramuwar sallah to irin waɗannan irin su raka'atul fajr waɗannan su ne suke da halaccin yin su bayan la'asar ko kuma bayan asuba to shine anan yake cewa malamai sun yi sabani game da halaccin yin sallah ta nafila bayan la'asar da bayan asuba a birnin makka faƙala ba abuhun wasu suka ce la ba asabis salati wa ƙawafi ba da la'asar ai ba laifi game da yin sallah da ɗawafi bayan la'asar wa ba da subihi hakanan bayan asuba in dai a birnin makka ne wannan duka ba laifi kamar yadda ya halatta a yi ɗawafi bayan la'asar ya halatta a yi ɗawafi bayan asuba haka ita ma sallah ya halatta in dai a birnin makka ne wannan faɗa ce ta al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim wa hatajju bi hadithin nabi sallallahu alaihi wa sallama hadha hujjar su wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace kar ku hana duk mutumin da yayi dawafi yayi nihin yin sallah a cikin yini ko a cikin dare manzon Allah yace ya ku yayan abdumanaf manzon Allah yace kar ku hana shi don haka al-imamu shafi'i da al-imamu ahmad da ishaq suka kafa hujja da wannan hadisi cewa ko bayan asuba ne ko bayan la'asar ne sallah ta nafila ya halatta mutum yayi in dai a birnin makka ne sawa'an wadda take da digi ko wadda ba ta da digi dan wannan bai keɓanta ba da raka'o'i waɗanda suke na dawafi an gane ko ko ma wata sallah tunda ne yace wa sallah ayyata sa'ati sha'a min lailin aw nahari amma duk da cewa wasu malamai sun kayyade da cewa raka'atul tawaf me yasa saboda me yake cewa la tamna'u ahadan qafa bi hazal bai cai mutumin da yi dawafi da wannan daki kenan wanda yi dawafi ko me zai biyo baya wannan sallar raka'a biyu wa qala ba'dhum wasu malamai suka ce idza qafa ba'da al-asr in har mutum yayi dawafi bayan la'asar suka ce to lam yusalli ba zai yi ba wannan raka'a biyu da ake yi a makamu Ibrahim hatta ta guruba shams sai ya dau hakuri har rana ta fada wa kazalika in qafa ba'da salati subhi haka suka ce in bayan asuba ne ma mutun yayi dawafi to ba zai yi ba wannan raka'a biyu sai yayi hakuri kenan lam yusalli hatta ta tulu ash-shams ba zai yi ba sai idan rana ta hudu wa hatajju bi hadisi umar sai suka kafa hujja da hadisin umar Allah ya kara masa yadda wanda shi ma hadisi ne ingantacce annahu qafa ba'da salati subhi Umar yayi dawafi bayan sallar asuba falan yusalli da ya gama dawafi sai ya kin wato wannan raka'a biyu da ake a nan maqamu Ibrahim wa kharaja min makka ya fita daga birnin makka hatta nazala bi ziquwa sai da ya sauka a wani dawa da ake kiran shi ziquwa fa salla ba'da ma tala'ati shams bayan rana ta hudu sannan anan yayi nafila wanda za mu iske babi wanda yake na musamman a cikin darasinmu na bukari wanda ke nuna mana halaccin za ka iya yin dawafi in ka gama dawafi wannan raka'o'i biyu za ka iya fita daga cikin zagayen harami na makka in ka fita can kai kamar yadda umar sai da ya fita can yayi sai ce wa huwa qawlu sufyan ath-thawri wa malik ibn anas wannan fada ce ta sufyan ibn sa'id ath-thawri da al-imam malik su ba sa ganin halaccin cewa ko da wannan raka'a biyu da ake yi bayan asuba mutum ya yi su ko bayan la'asar sai dai ka ɗau hakuri in bayan la'asar ne ka bari sai rana ta fada in bayan asuba ne sai ka ɗau hakuri har rana ta hudu kamar yadda umar allah ya ƙara masa yadda da ya yi ɗawafi bayan asuba bai yi nafilar ba sai da ya bari rana ta hudu illa kasancewar wancan kauli na farko shine yake da rinjaye domin hadisi ne marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce a kowane lokaci cikin dare ko a cikin yini in dai mutum yayi tawafi da Ka'aba manzon Allah ya ce kar ku hana shi yayi sallah dan haka wannan yake nuna mana ko lokacin da aka yi hani lokacin da rana ke hudowa da lokacin da ta kai tsakiya da lokacin da ta je fadawa da bayan la'asar da bayan asuba to ita wannan raka'o'i biyu da ake bayan dawafi ba sa cikin wannan hali babu ma ja'a ma yuqra'u fi rak'atayn tawaf قال حدثنا أبو مصعب المدني قراءة عن عبد العزيز بن إمران عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد قال حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يستهب أن يقرأ في ركعتي الطواف بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عبد العزيز بن إمران وحديث جعفر بن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد العزيز بن إمران ضعيف في الحديث نعم
wato jabir ibn abdullahi al-ansari kamar yanda ja'far ibn muhammad wanda ake masa lakabi da ja'far sadiq wanda shika ne daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaro yayo riwayar hadisin daga mahaifinsa wato shine muhammad ibn ali ibn husayn ibn ali ibn abi talib ke cewa jabir ibn abdullahi al-ansari ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙara a fi raka'atai tsawafi bi suratai ikhlas a raka'o'i biyu da ake yi bayan gama ɗawafi ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta surorin nan guda biyu wadda kowace suna kiranta suratul ikhlas an gane ko kuliya kenan da suratul wannan da ita kulhuwallahu ahad duk da cewa iya abinda malamai suka tabbatar da a cikin mushaf wanda yake Usman Allah ya kara masa yadda ya rubuta kulya abinda ake kiranta suratul kafirun ita kuma kul huwallahu kenan sai a kiraye ta da suratul ikhlas shine yace a cikin raka'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayan gama dawafi a ta farko bayan Fatiha ya karanta kulya a ta biyu bayan Fatiha ya karanta kul huwallahu ahad a wannan hadisi na biyu wato Ja'far ibn Muhammad daga mahaifinsa yake cewa annahu kana yastahibu lalle mahaifinsa kenan Muhammad ibn al-Husayn ibn ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib kana yastahibu an yaqra'a fi rak'atay tsawa a karan kansa shi ya fi so ya karanta kulya da kul huwallahu ahad a raka'o'i biyu da ake yi bayan gama dawafi an gane ko don haka malam sai yake cewa wannan riwaya ta biyu ta fi inganci game da riwaya ta abdulaziz ibn imran hadisin ja'far ibn muhammad daga mahaifinsa kenan wannan riwaya ta biyu malam ya ce asahu min hadisi ja'far ibn muhammad an abihi an jabir an nabi sallallahu alaihi wasallam wannan riwaya ta biyu wadda ta taka birki kenan akan akan mahaifinsa kenan Muhammad ibn Husayn malam yace ta fi inganci dangane da wacce riwaya tashi an gane ko wadda sai da ta dangana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa sai ce wa Abdul Aziz ibn Imran sai ce ba'ifun fil hadith domin shi wannan marwayaci wanda ya ɗaukaka danganan hadisin sai da ya kai kan jabir daga jabir bai tsaya ba sai da ya isa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi wannan marwaici yace marwaici ne wanda yake da'ifi amma tare da cewa hadisin Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta wannan riwaya don haka malamai suka tafi akan cewa abinda aka fi so ga mutumin da zai yi wannan raka'o'i biyu bayan gama dawafi kenan a ta farko bayan fatiha ya karanta kuliya a ta biyu bayan fatiha ya karanta kulhu wallahu ahad kenan nafila raka'a biyu da ake bayan gama dawafi a nan bayan maqamu ibrahim babu ma ja'a fi karahiyati tawafi uryana qala haddathana ali ibn khashram qala akhbarana sufyan ibn uyayna ana abi ishaq an zaid ibn qusay annahu qala sa'altu aliyan radiyallahu anhu بأي شيء بئست قال بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولا يطوف بالبيت أريان ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ومن لا مدة له فأربعة أشهر قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه حديث حسن قال حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي أنهما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق نهوى وقال زيد بن يسيب وهذا أصح قال أبو عيسى وشعبة وهم فيه فقال زيد بن أسيد wato zaid ibn usai ke cewa na tambayi aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda bi ayi shay'in buista wai da wani abu aka aiko ka karka fahimci cewa aka aiko shi a matsayin manzo yana tambayar shi ne a birnin makka a shekara ta takwas ko mu ce a shekara ta tara kenan an gane ku shekara ta takwas da bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci makka da yaki manzon Allah ya tura abubakar a matsayin shugaba domin aje a yi hajji da jama'arsa shi kuma aliyu dan abi dalib yana cikin wannan tawaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bashi wani sako in taro ya taro manzon Allah ya ce masa ya fasa bai an gane ku saboda abu ne wanda lokaci yayi dole a faɗa suratul tauba lokacin da ta sauka manzon Allah ya ce ma Aliyu dan Abi Talib in taro yayi taro ka je a cikin taron haji duk inda ka je karanta musu suratul tauba to shine anan shi Zaid ibn Usay yake cewa na tambayi Aliyu dan Abi Talib bi ayi shay'in buista ma'ana da wani abu aka turo ka ma'ana da me manzon Allah ya turo ka lokacin da aka zo kala sai yace bi arba'in yace manzon Allah ya turo ni da abubuwa guda hudu abu na farko la yadkhulul jannata illa nafsun muslima in shaida muku in tabbatar muku da cewa in kiyama ta yi babu wata rai da za ta shiga aljanna face rai wadda take musulma an gane ko in lafazin musulunci ya kadaita to ya kunshi imani gaba daya wannan ka'ida ce duk lokacin da lafazin wato islam ya kadaita to ya kunshi ayyuka waɗanda suke ɓoyayyu da waɗanda suke bayyananu haka shi ma imani lafazinsa in ya kadaita to ya kunshi dukkan wasu ayyuka bayyanannu da waɗanda suke ɓoyayyu amma a lokacin da kalima ta al'iman da al'islam suka haɗu a gu ɗaya shi ka ita kalima ta al'islam tana ɗaukan ayyuka waɗanda suke bayyanannu kalima ta al'imanu sai ta ɗau ayyuka waɗanda suke ɓoyayyu kamar yadda yake cikin hadisi na jibril maza allah sallallahu alaihi wasallama farko wannan jibrilu lokacin da ya rikida ya zo a sifar wani baku wanda ba a san shi ba ya masa tambaya dangane da musulunci maza allah sai ya fassara masa musulunci dangane da ayyuka waɗanda suke mabayyana ya ce al'islam an ta shahada an la ilaha illallah wa anna muhammadin rasulullah wata kima sala wata utiyar zaka wata hujjar bait wata suma ramadan ko kuma wata suma ramadan wata hujjar bait in istata ilaihi sabila da ya tambaye shi mal imanu sai ya ce masa al imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir sai ce wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri to dan haka kasancewar anan malamai suka ce kalma ta imani da musulunci suna haduwa suna rabuwa idan suka hadu kenan sun rabu shi musulunci sai ya dauki ayyuka mabayyana kamar sallah kamar azumi kamar zakka kamar hajji kamar kalima ta shahada shi kuma imani sai ya ɗauki ayyuka koyayyu kudirce imani da ubangiji subhanahu wata'ala imani da mala'ikunsa imani da manzanninsa imani da yin littattafansa imani da yini na alkiyama da imani da alkadarin ubangiji subhanahu wata'ala to amma a nan kenan kalima ta al'islam ita ce ta kaɗai ta yace la yadkhulul jannata illa nafsun muslima ba wanda zai shiga aljanna a ranar kiyama sai rai wadda take musulma ma'ana wanda ya mika wuya da ji da bi ga ubangiji subhanahu wata'ala yayi imani kamar yadda ake bukata sharaɗin shiga aljanna shine imani duk wanda bai samu ubangiji subhanahu wata'ala da imani ko mun kankantar shi makomar shi ita ce wuta innahu man ya'ti rabbahu mujrima fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى شرطي kenan ya zamanto mutum ya samu Allah da imani nan shine abu na farko kalma ta farko yace daga cikin abubuwa hudu wanda manzon Allah ya turo ni da shi in tabbatar muku da cewa ba wanda zai shiga aljanna a gobe kiyama face rai wanda take musulma an gane ko don haka maganar yahudu da 'yan mushau da suka ce lan ya dukula aljannata illa man kana hudan aw nasara suka ce a ranar kiyama ba wanda zai shiga aljanna sai wanda yake ba yahudi haka yahudawa suka ce sai wanda yake ba yahudi zai shiga aljanna aw nasara su ma 'yan mushau suka ce in kiyama ta yi ba wanda zai shiga aljanna sai dan mushau gaba ɗayansu Allah ya ce tilka amani Allah ya ce karyace-karyace ne waɗanda suke na banza an gane ko guri ne ba aiki Allah ya ce hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku zo da hujjar ku wanda take nuna cewa a gobe kiyama ba wanda zai shiga aljanna sai bai yahude ko dan mushau Allah sai ya ce bala Allah ya ce kwarai man aslama wajhahu lillahi duk wanda ya meka huskarsa ma'ana da shi da bi ga ubangijin shi subhanahu wata'ala ya musulunta an gane ko wa huwa muhsinun halin yana mai kyautatawa tsakanin shi da ubangijinsa ubangiji ta'ala ya ce falahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alaihim wala hum yahzan an gane ku kenan wanda ya musulunta shine zai shiga aljanna kenan wannan aya mai take tabbatarwa kamar yadda wannan hadisi yake nuna cewa ba wanda zai shiga aljanna sai musulmi ko yau ba yahudi ya musulunta kamar yadda ake bukata in ya mutu akan wannan musulunci makomar shi ita ce aljanna amma in ya saki ya mutu akan yahudanci ko nasaranci da shi da aljanna ko kanshinta ba zai je ba sai ya ce wala ya dufu bilbaiti uryanu ba wanda kar wani ya koma yin dawafi da ka'aba a matsayin shi wannan a hali wanda yake nazir kamar yadda kar mu manta bayani ya gabata a darasinmu na bukari a jiya wanda kasancewar ƙuraishawa sun kirkira cewa duk abin na kayan da mutum ya aikata aiki na zunubi wato wai ba zai yi dawafi a cikinsu in ba ku ya zo makka ba zai yi dawafi da kayan shi ba in ma ya tuɓe kayan shi ya zir ko kuma ya nemi aran kaya a wajensu ko kuma a yi haya su ba shi hayar kaya yi in ku ya saki ya yi da kayan shi to in ya gama dawafin kayan dole ya zubda su anan ba zai yi amfani da su ba in ku yana son ya yi amfani da su nan gaba kenan sai dai ya yi dawafi zure tube kayan ya aje da haka sai suka ringa yi maza su yi da rana mata su yi dawafi da dare to a wannan shekara da manzon Allah ya tura Aliyu sai ya ce wala ya dufu bil baiti uryan daga yau manzon Allah ya ce kar wani ya koma yin dawafi da Ka'aba zur sai ya ce wala yajtami'ul muslimuna wal mushrikuna ba'da amihim hadha bayan wannan shekara manzo Allah ya ce da mushrikai da musulmi ba za su koma haduwa ba a irin wannan aiki na haji daga wannan shekara an gama a da a farkon musulunci da musulmi da mushrikai gaba daya ake zawwa su suna nasu kowa yana nashi to a shekara ta takwas da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci makka da yaki da ya tura abubakar aje a yi haji aliyu dan abi dalib manzo Allah ya ce karanta musu suratul tauba ya isar musu da wannan sakon bayan wannan shekara babu wani mushriki da zai koma yin haji in ma ka musulunta ko kuma ka nemi wani ka kaɗi gabanka dan haka ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu innamal mushrikuna najas fala yaqrabu al masjid al harama ba'da amihim hadha ubangiji ta'ala ya ce ya ku jama'a ta muminai ku san da cewa kadai mushrikai dai kazamta ne najasa ne don haka masallacin Allah mai alhurma bayan wannan shekara ka su kusance shi ma'ana kada a bar su su kusanci masallacin Allah mai alhurma to shine wannan kalma ta uku kenan shine yace wala yajtami'ul muslimuna wal mushrikuna ba'da amihim hadha musulmi da mushrikai ba za su koma haduwa ba wato bayan wannan shekara sai ce wa man kana bainahu wa bainan nabi sallallahu alaihi wa sallama ahadu duk wanda ya kasance akwai alkawari tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko an sanya wani ajali kenan za a tsakaita wuta an yi sulhu to fa ahaduhu ila muddati alkawalinsa yana kan iya lokacin da aka kayyade kamar misali in shekara biyu aka sa tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a sasanta to ubangiji ta'ala sai ya turo sakon cewa duk wanda yake da alkawari tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to iya bakin zamanin da aka safa a cimmu ilaihim ahadahum ila muddatihim kenan wannan misali wanda an riga an sa misali shekara ɗaya ko shekara biyu ko wata shida ko sama da haka sai ce wa man la muddata lahu wanda kwa babu wani iyaka babu wani zamani da aka kayyade sai ce fa arba'atu ashhur iya alkawalin sa wato shine wata hudu dan haka malamai suka ce kenan wanda aka yi alkawali kasa da wata hudu kenan shi alkawalin ya hau ya kai wata hudu alkawalin da ba a ambata ba ba a sanya masa lokaci shi ma wannan sai a ajiye shi a matsayin wata hudu amma wanda an riga an yi sama da wata hudu to shi wannan cika shi za a iya kai iya lokacin da aka sa wannan shine kenan abu na hudu domin mushirkan maka sun warware alkawali to amma kasancewar a nan da Allah ya turo wannan sako sai Allah ya ce wanda aka rige aka yi alkawali zuwa lokaci kaza shi a cika wannan alkawali wanda kuma alkawalin an yi na cewa a tsakaita wuta amma ba a kayyade lokaci ba to shine Allah ya ce bakin iya alkawalin shine wata hudu kenan a takaice shine malam ya shigo da wannan hadisi me yake nuna mana rashin halaccin mutum yayi dawafi wato zir me yasa saboda maguzanci ne wanda mushrikan maka suka kirkira shi wanda kuma shi dawafi sallah ne sharadin sallah kuma shine mutum ya suturce al'aurarsa kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa ya bani adama ku zu zinatakum inda kulli masjid don haka malam yace a wannan babi akwai hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda al-Imam Tirmidhi ke cewa hadisin Aliyu dan Abi Talib hadisi ne kyaukyawa a takeice hadisi ne ingantacce sannan sai zo da hadisin hanya ta biyu yake cewa ibn abi umar da nasir ibn ali sun rawaito daga sufyan ibn uyaina shi kuma daga abu ishaq kwatancin wannan hadisi amma su a riwayar su me suka faɗa game da wannan marwaci sai suka ce zaid ibn yusai zaid ibn yusai sai malam yace wa haza asa wannan ku shine yafi inganci ma'ana sunan shi yusai sai ma da yake cewa shu'uba ibn al-hajjaj a riwayarsa ya ce ya yi kuskure shi mu ya ce zai dugun usail an gane ko kenan usail kuskure ne iyayen da yake zai dugun usail nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك